والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewarsa da amincewarsa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana ta litinin yau goma sha biyu ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗu a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin gandun wambai ce gaba da darasinmu a wannan littafi na taskiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka yau za mu tashi fasalin da yake magana akan arida bi qada'illahi bayan da aka ambata mana muhabbatullahi son Allah da matsayinsa a cikin musulunci da nagartar da yake bawa bawa da kasancewar wannan abun wajibi ne yana ƙara kusatar da bawa zuwa ga ubangijinsa akasin muhabbatullahi kuma yakan zamanto butulci ne ga Allah subhanahu wataala yanzu an sake matsawa gaba ta gaba shine ar-ridha bi qada'illahi mutun yazan yana yarda da hukuncin da Allah ta'ala yayi wato yan Allah ya hukunta wani abu ka zamanto ka yarda da hukuncin Allah don in bawa bai yarda da hukuncin Allah ma ya iya zai iya canzawa ba zai iya canzawa ba to shi saka bawa wanda yake mai nagarta in ma dai zamanto yayi as-sabr ne hakuri ko kuma ya zamanto yayi ar-ridha bi qada'illahi as-sabr yana da matsayi amma matsayin nasa bai kai ar-ridha ba kamar yadda zamu ji bayanin insha Allah mala yace lil abdi fi ma yakrahu darajatan bawa cikin duk abin da bai masa daɗi a rai ba ko kuma a ce abin da yake ƙi domin kullum bawa yana son abu wanda yake mai kyau wanda yake so shine zai same shi kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake batu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa bai san gaibi ba yace law kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu min alkhair wa ma massani su'u inda na san gaibi da na yawaita abubuwa waɗanda raina ke so kuma da ba wanda abinda ban so mara daɗi wanda zai sama kenan ashe kullum bawa akwai abin da yake so akwai kuma abin da baya so abin da bawa yake so wannan dama sananne ne mun yi bayani tun a farkon littafi yadda za ka fuskance shi ni'imar Allah kenan to abinda mutum baya so kuma ya same shi to bawa yakan zamanto in dai bawan Allah ne matsayi ɗayan biyu ne babu na ukunsu ko dai darajatul rida matsayi na yarda wa darajatul sabr da kuma matsayi na haƙuri ko dai wannan ne ko wannan in mutum bai kai ƙololo sama ba a raiba to kada a rasa shi a farfajiya asabar malai ce farwiba fadlun mandubun ilaihi shi matsayi na arwiba falala ce abu ne wanda ake so bawa ya kai zuwa gare shi bai zamanto wajibi a kanka ba shi arrida amma ana so ka kai wannan matsayin in ka kai falala ce a gare ka da daraja da ɗaukaka wasabar wajibun alal mu'mini hatmun amma matsayi na asabar shi wannan wajibi ne akan mumini hatmun dole ba a so mutum ya gaza asabar ala qada'illahi ko ala aqdarillahi almu'lima wannan wajibi ne ga kowane bawa ma damu bawan nan musulmi ne fita daga wannan na ƙasa ne a imani ko da mutum yana cikin farfajiyar musulunci amma mutum ya kai matsayin arwida bi qada'illah wannan abu ne wanda ake so in Allah ya taimake ka ka kai wannan matsayin fa hasan abu ne zai ƙara maka daraja ya ƙara maka ɗaukaka a wajen Allah amma in baka kai matsayin arriba ba bi qada'illa kai baka zamanto abin zargi ba innama abin da za a zarge ka akai shine in ka gaza as-sabr mun gane bayanin ko mala yace wa ahlur rida taratan yulahiduna hikmatal mubtali wa khairatihi li 'abdihi fil bala'i وأنه غير متحم وأنه غير متهم في قضائه wato waɗanda suka kai wannan matsayi na arwida yarda da abin da Allah ta'ala ya hukunta yulahiduna hikmatal mubtali su kullum suna lura ne wato da hikimar ubangiji subhanahu wata'ala wanda shi yake jarraban bawa da abin da bawan bai so ko abin da baban bai so ya same shi na makaro to sai su duba su yi la'akari su yi kyakkyawan kula da hikimar Allah wajen yin wannan abin li'abdihi fil bala'i hikimar Allah subhanahu wata'ala ga shi bawan nasa a yayin da ya jarrabe shi lura suke yi da shi ka san ai Allah ya siffanta kansa da alhakimu ko mai hikima gwani ne shi Allah to wanda yake gwani zai wani abu wanda ba gwanantaka a ciki da haka duk abin da Allah ta'ala yi akwai wata gwanantaka akwai wata hikima to su wanda suka kai matsayin arida duk lokacin da abu ya faru sukan yi kyakkyawan lura da wannan lamarin idan suka yi kyakkyawan lura sai su fahimci hikimar Allah subhanahu wata'ala da kuma zaɓin da ya yi wa bawan nasa fil bala'i cikin jarabarsa da yayi wa annahu ghairu muttahamin fi qada'ihi kuma cewa shi Allah fa ba a tuhumtarsa cikin hukuncin da yayi bangare biyu ne ma'ana za su yi la'akari da cewa Allah fa ba abun tuhuma bane baka isa tuhumansa ba la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba wanda ya isa ya tambayi Allah ya tuhume shi akan me yasa Allah ya kaza to kaga tunda har hakan haka ne to sai kai su matsayin yarda da hukuncin Allah ta janibi guda kuma sai su duba siffar Allah ta alhakimu cewa shi Allah subhanahu wataala baya yin komai sai da hikima gwani ne wajen yadda yake sarrafa bayansa ashe abin da yayi akwai wata hikima a ciki sai su lura da wannan dan haka sai su sami yarda da hukuncin da Allah subhanahu wataala yayi Allah sa muna tafi tare wataratan wani lokaci kuma yulahizuna azamatal mubtali wa jalalihi wa kamalihi za su yi lura ne su yi la'akari da girman Allah subhanahu wata'ala da ɗaukakarsa da kuma cikarsa fayastagrikuna fi mashahadati zalik don haka sai su nutse wajen halarto da girman Allah a cikin zuciyarsu wato mushahada ka annahum yushahidunahu kenan kaman gashi suna ganin Allah din sai su halarto ba wai suna siffanta Allah ba amma za su halarto da girman Allah da daukakarsa da buwayarsa sai su nitse ciki hatta la yash'uruna bil alami har sai zamanto radadin da ake ji yayin da musiba ta san mutum ba sa jin sa wanda suka kai matsayin arrida wallahi in musiba ta same su ba sa damuwa shi yasa ba sa gaya wa kowa ma abin da ya same su ba za su koka wa kowa ba a shakawa ba ai tana na ƙasa ne a cikin asabar ma ballantana kuma a kai matsayin arida wanda yake matsayin arida to yana duba girman Allah da ɗaukakarsa da buwayarsa don haka shi kawai ya yadda shi bawa ne ya sallama kawai yadda Allah ya sarrafa shi daidai ne ma'ana shi sai zama karago kenan ko kamar yadda bahaushe yake faɗa ko ina ya faɗi gaba ne ko in daɗi ne dadai ne Allah dadai yayi in aka san daɗi ne Allah dadai yayi wannan ya samu wato kambama a cikin zuciyarsu to har sai zamanto ba sa jin raɗaɗin in abu ya same su ma na kowace irin musiba ba sa jinta wa haza ya silu ilaihi khawasu ahalil ma'arifati wal mahabba amma irin wannan matsayi waɗanda suke kewa zuwa gare shi tatattu ne daga cikin masu ilimi da kuma waɗanda suka zan suna ƙaunar Allah gayar ƙauna hatta rubama talazzadu bima asabahum har ma kai wani lokaci sai su rika jin daɗin musibar da ta same su mun gane shi saka daga cikin magabata idan mutum musiba ta same sai ta gode a Allah ya ta gode ma Allah musiba ce wata same shi amma sai ta gode ma Allah ai kaga ya kai irin wannan matsayin ne yana ma jin nishadi ga musiba in ta same shi daga wajen Allah ya tabbata daukaka ne baya shakka ko dai to irin wannan matsayi shine aka ce mandubi ne ba a ce kowa sai ya kai ba dan ba kowa zai iya kaiwa ba alal hakika eh to amma in mutum ya samu takawa zuwa ga wannan daraja to matsayinsa fa zai zan ya girma a wajen ubangijinsa hatta roba ma talazzadu bima asabahum har ma sai kaga wani lokaci suna jin dadin abin da ya same su na musiba limulahazatihim suduruhu an habibihim saboda sun yi la'akari sun lura wannan abun fa ya gangaro ne ya tafo ne min habibihim daga wajen masoyinsu ba makiyinsu ba sun tabbata masoyinsu ba zai abin da zai cutar da su ba to shi saka duk abin da ya same su koda suna ganin sa a zahir ba mai daɗi ba ne su sai su yarda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala ai kaga Allah yana nuna mana cewa akwai abubuwan da mu a idan mu sai mu ga ba mai dadi bane ko alhali kuma shi a ilimin sa ne alheri yayin da ya wajabta wa mu'minai yaki suka ce ina ma dan jinkirta mana zuwa wani lokaci sai an gama yin karfi tukun an tara dukiya an sassai makamai da sauransu amma yanzu daga zuwan mu kaga mai Allah ya ambata musu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum an wajabta muku kuje ku yi yaƙi alhali ba kwa son yin yaƙi kuna ga cewa akwai lokaci sai kun gama murmurewa kun yi yawa kun yi ƙarfi kun tara makamai to sai Allah ya ce asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum ko iya kin abu wani lokaci kuma shine alkhair wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum kuma kwa iya san wani abu alhali wannan din sharri ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu to kaga ashe duk abin da Allah ta'ala ya hukunta shine daidai gabawa to waɗanda suka kai matsayi na arida suna yarda suna ɗeba kewa suna ma yin nishadi idan musiba ta same su daga wajen Allah to don Allah wanda ya kai wannan matsayi kuna ga cewa zai nuna yatsa a wani cewa shine ya masa kaza shi ya masa kaza ba zai nuna yatsa ba ya yarda cewa daga wajen Allah yake al'amarin daga gun Allah ne don haka duk wata musiba yin ta sambawa sai kaga akwai wani abu kuma a cikin sana alkhairi ko da azaba da Allah yake wa bayi ko ya kama su da kuncin rayuwa ko makamantan wannan wallahi akwai hikima wanda yake ya san Allah baya duba abin haka ya duba shi sama-sama a yana lura da shi ne tun daga ƙasa tun daga ƙasa wanda yake da ƙarancin sanin ubangiji shi ne yake duba abin sama-sama kullum sai dinga nasabta abin zuwa ga wasu wane ne ya jawo mana wane ne ya jawo mana haka kuma za a yi ta dawurwura haka za a yi ta dawurwura don ba fahimci abin ba ba a fahimci hikimar Allah din a cikin lamarin ba amma da dukkan za a hallara a fahimci hikimar Allah din to sai ka ga al'amarin kuma yayi mutane daɗi amma ba a fahimta Allah ka shirar da mu mala yace wal farqu bainar ridha was sabr bambancin da ke tsakanin ar-ridha yarda da hukuncin Allah da kuma haƙuri akan hukuncin Allah abubuwa ne guda biyu mabambanta ɗaya wan ɗaya ne ɗaya wajibi ne ɗaya ko mandubi ƙaramin shi ne wajibi babban shi ne mandubi ana so a yi to bambancin da ke tsakaninsu mala ya ce annas sabara hafsun nafsi wa kaffuha anis sakhati ma'a wujudil alami wa tamanni zawala zalika wa kaffil jawarihi anil amali bi muqtadal jaza'i an fassara shi anan cewa as-sabr abinda ake nufi da as-sabr hakuri ai mun yi bayani a baya ko alal aqalla bangarorin sa guda uku akwai fasalin sa ma da ake batu akai to amma a dunkule yana nuna habsun nafsi mutun ya tsare zuciyarsa lokacin da musiba ta same ta kar ya batta linzamanta a sake kar ya batta linzamanta a sake ka san idan musiba ta samu mutum to bakinsa zai iya kururuwa zai iya faɗan duk abin da ya zo bakinsa idan har ya bar mazuciyarsa linzami sai ta umarni baki ya faɗa abin da shari'a ba ta so hannu ya aikata abin da shari'a ba ta so watakila saboda shi yanzu musiba ta same shi zai iya yayyagunin jikinsa yayyagi jikinsa ya kyakketa tufarsa watakila ya ɗauki makami ya bubbuge waɗansu mutane a gefe ko ba haka ba ko ya faffasa kayayyakinsa duwai in musiba ta samu mutum yakan yaka ko ya ta tashi sama yana faɗuwa yana wutsul-wutsul yana birgima ya sake mazuciyarsa linzami ne abu na farko idan musiba ta samu mutum ya samu control a zuciyarsa shi yasa aka ce abinda mutum zai fara yi sai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hadha wa akhlif li khairan minha ya fara fadan wannan to ya jalin zamun zuciyarsa habsun nafsi mutum ya tsare ransa zuciyarsa ya mata linzami wa kaffuha anis sakhati kuma ya kame ta kada ta kuskura ta fusata da abin da Allah yayi kada ta fusata kada ta ji haushin abin da Allah yayi kar mutun ya haka kar mutun ya ji haushin abin da Allah yayi wanda ya ji haushin abin da Allah shine har zaga in musiba ta same shi kaje yana cewa Allah me na maka ana samun masu faɗan haka ko ya Allah mai ɗamaka baka masa komi ba wanda yake mai hikima sai ya fahimci in musiba ta same soyayyar Allah ce saboda baya faduwa haka banza shi hakuri ba idan aka maida al'amari zuwa ga Allah aka yadda daga Allah yake kuma da wata hikima Allah yayi kuma ba wanda yake kaunar bawa sama da mahaliccinsa kuma ubangiji ta'ala ba zai yi masa abin da yake na sharri ba to in bawa zai fahimci wannan zai sassauta masa zuciyarsa yadda ba zai kusata ba sai neman mafita a wajen mahalicin nasa to wannan haƙuri kenan mutum ya tsara zuciyarsa ya mata linzami sannan ya kame zuciyar tasa daga yin fushi ma a wujudil alami tare da cewa fa yana je raɗaɗin abin a raɗaɗin abin wannan za ka ji shi abu in ya same ka sai ka ji raɗaɗansa wannan bai koyar maka haƙuri ba mun fahimta ka ji raɗaɗin abin roba-roban ka aka ɗauke sai ka ji zafi in ka tuno ka ji ba daɗi wannan bai koyar maka haƙuri ba amma kamar da al'amarin cewa Allah ne hukunta cewa za ka rabu da shi a wannan lokacin kuma Allah ya yi da wata hikima watakila wani abu zai buɗa maka gaba watakila daraja zai baka bakinka bai faɗi abin da ba a so ba gabbanka ba su aikata abin da ba a so ba baka je abin da ya same ka na musiba ka ce a duba maka ba a ka san daga yin da ya fito kai ma ka gani daga wajen Allah ne dan duk abin da aka faɗa sabanin haka to bata ne ko ba hana ka jin wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa hakuri da mai da al'amari zuwa ga Allah yana rike ɗansa Ibrahim Allah ya karɓi rayuwar ɗan sai ga hawaye a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kai ma ya manzon Allah in ji Abdurrahman dan Auf sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ai da ka gani hawayen nan tausayi ne Allah ke sawa zukatan wanda ya so a cikin bayinsa amma annabi ya faɗi wasu lafuzza ya ce ta hazunul kalbu wa ta duma'ul ainu wala na kula illa ma yurdir rab wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya nuna cewa zuciyarsa ta ji zafin rabuwa da wannan yaro idanansa ya zubar da hawaye a dalilin rabuwa da yara ya ce amma bakin mafi ba zai faɗa ba sai abin da Allah ya yarda da shi to kenan mutum yana jin wannan raɗaɗin amma sai ya yi wa zuciyarsa linzami ta tsaya a farfajiyar shari'a ya kame gabansa daga aikata abin da shari'a ba ta so duda yana jin wannan raɗaɗin na jarrabar da aka masa shi saka nan yace ma'a wujudil alami wa tamanni zawali zalika har ma mutun yana fatan wannan musibar ma ta kau talauci zai samu mutun jinya za ta samu mutun zai je shi nemi magani ko ba haka ba an halatta masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da magani ta dawo ku yi magani shari'a ta yadda da nau'o'in maganin da za a yi me yasa kai magani kana neman wannan musibar jinya da aka jarrabe ka da ita ta kau wannan bai ɗauke ka daga matsayin asabar ba neman magani da fatan musiba ta kau bai kauda wa mutum matsayinsa na mai haƙuri ba matukar ya aikata ababen da ake so a aiwatar a matsayin haƙuri idan musiba ta samu mutum wa kafful jawarihi anil amali bi muqtabal jazai kuma haƙuri har ilau yana nufin mutum ya kame gabansa kada ya aikata abin da zai hukunta nuna shi ya karaya wato nuna cewa ya karaya ba a san karaya karaya shine mutum ya dinga cewa wai yau mun shiga uku yanzu wa zai mana kaza wa zai mana kaza a to da ba me yi kenan sai wannan in mutum ya mutu yana daukan dawainiyar wasu kaji suna cewa sun shiga uku yanzu wa zai musu kaza to wannan kaga baki ya nuna karaya a kame bakin a kame sauran gabbai kada su aikata abin da zai nuna cewa an karaya ko aka ba wa mutum labari na abin da ba shi da daɗi ya yi tsaki ko kuma ya buge waɗanda suke kusa da shi musiba ta same shi to duk wannan al'amura ne wanda yake na karaya ballantana mutum ya tafi kuma zuwa ga bokaye da 'yan duba malaman tsubbu wai yana neman mafita a wajensu wannan ya koda masa haƙuri wannan asabar wajibi ne wajibi ne shi asabar duk wanda ya gaza yin haka idan musiba ta same shi to lallai ya fita daga cikin shari'a wadda shari'a ta zo da ita shi ya saka Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci jarabawa da zai wa bayi cikin suratul bakara ya ce wa bashir sabirin kai albashir ga masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda in musiba ta same su ka yin istirja'i sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su ne shiryayyu ashe kenan wanda ya wannan ci wannan ya fita daga cikin farfajiyar shirya ba ana nufi ya kafirta ba amma bai daga cikin as-sabirun inda aka yi alƙawari ko albishir ko alwashin wani abu mai daɗi ga asabirun shi ya fidda kansa hasa ya dawo ta farki warida ɓangare na biyu kuma abinda ake nufi da arida yarda da hukuncin Allah in shirahu sadra mutum ya zamanto zuciyarsa ta bude a lokacin da musibar ta zo ya tarbe ta kyakkyawar tarba da aka ba shi labarin musibar ya karɓe ta kamar yadda ta zo daga Allah cewa Allah ne hukunta in shirahu sadr wasi'atuhu bil qada kuma sannan zuciyarsa ta yalwata ma'ana ta yadda da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa tarku zawalil alami kuma shi ya kai matsayin da baya ma jin raɗaɗin wannan abin mun gane ya kai matsayin da baya jin raɗaɗin wannan abin ta iya yiwa daga farko kana manzali na asabar za ka iya takawa kuma sai ka kai matsayin arida ka yi haƙuri da abin da Allah ya yi a bisa bayanin da ya gabata kuma mutum sai kai matsayin da ma kai wannan abin ma yanzu kawai shi baya ma jin zafinsa saboda ya kai gayan amincewa da abin da Allah ya hukunta ya kwantar da hankalinsa shi yasa sai kaga wani musiba ta same shi ba za ma ka gane musiba ta same shi ba ko a cikin jama'a akwai wanda yake fuskantar musiba da amincewa musibar za ta same shi wanda wadda bata kai wannan ba in ta samu wani shi sai an ga gazawarsa sai an ga gazawarsa da karayarsa akwai wanda karamin abin in ya same shi ya dinga nanata shi kenan duk inda ya tsuguna sai ya faɗa abin da ya same shi duk wanda ya magana shi sai ya faɗi ga kaza ya same shi ba a san yawaita haka wa in wujida al-ihsasu bil alami kuma koda yana jin motsi na radadin amma ya kai matsayin da ya sami yarda da zafin yayi hakuri yayi hakuri da wannan yanayin shi saka zaka ga na tauba da bayani na kissa na cikin magabata wanda zai shiga sallah ne ma aka yanke masa kafa ko ya tafi dimashka su su bi shi da ɗansa kuma ya dawo madina shi kadai ya tafi da kafafunsa biyu ya dawo da kafarsa daya kuma ya godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya masa wannan ni'ima yace ina ma godiya ya Allah mun tafi ka kaddara na fita daga madina na je dimashka mu biyu na dawo ni daya na tafi da kafafu na biyu na dawo da guda daya na gode ya ubangiji da wannan hukunci da kai ya gode ma Allah to kaga wannan matsayi ne na arzida ko bi qada'illahi ba wai ba a jira dadin ba ana jira dadin amma sai aka yarda da shi kamar misali a ce mutumin da yake jin yunwa ne kuma ya tabbata babu inda zai samu abinci kuma bai da kudi kuma ba mai bashi cikin idan ya yi kugi ma haka zai ci gaba da tafiya ko akwai abin da zai amma wanda yake da shi ba shi in yi cikin ya yi kugi zai ci shi wancan din ba wai shi ma baya jin radadin bane yana ma jin radadin shi yake jin ma radadin amma kuma ya hakura akan haka lakin ar-ridha yukhaffifuhu bima yubashiru al-qalb min ruhi al-yaqin wal ma'rifa yana jin radadin yana jin motsin radadin na jarabar da Allah ta'ala ya masa na musibar amma yardar da ya yi da hukuncin da Allah ya yi khaffifuhu shi ne ke sassauta masa wannan raɗaɗin bima yi ba shirul kalbamin ruhil yaƙini wal ma'arifa saboda abin da ya haɗu da zuciyar tasa na ruhin samun yaƙini da kuma sanin hukuncin Allah subhanahu wata'ala wa idza qawiya ridha idan yarda da Allah ta zanta yi ƙarfi a wajen bawa faqad yuzilu al-ihsas bil alam bil kulliya tana iya kauda radadin musiba ma in ta zo gaba daya sai zamanto musibar ma in ta same shi ma shi bai ma san kaman bata same shi ba saboda ya yadda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala to wannan matsayi na arida shine aka ce mandubi ne dan ba kowa ke iya kaiwa ba amma in mutum ya samu ya kai wannan matsayin to Allah hakika ya samu ta goma shi a wajen ubangijinsa kharaja tirmidhi min hadithi anas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala imam tirmidhi abu isa rahimahullahu yana cewa wato ya fitar da hadisi daga hadithin anas an malik Allah ya kara masa yarda yake cewa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum annabi yake cewa Allah in yana kaunar bawa yana kaunar wasu mutane sai jarabe su sai sa musu musiba ashe musiba alama ne na soyayyar Allah karka tsammata cewa wai musiba Allah bai san bawa ne akwai abin da yake samun mutane na azaba sun fusatar da ubangijin sai Allah ya aiko musu azaba ta horo akwai abin da yake samun bayi daga wajen ubangiji na makaruhu amma domin a gyara musu zama ne ubangiji yana musu wa'azi ne yana so ya saita su ko sa dawo zuwa ga ubangiji Allah ce balaula idja'ahum ba'suna tadarwa'u kaga irin wannan yana zuwa wa mutane ne domin a daidaita su akan tafarki ita ma soyayya ce Allah yana san su ba ya san su halaka yana musu wazi sannan akwai wadda kuma take zuwa mujarradin jarabawa ce mujarradin soyayya ce ba kafirci ba waye ba ba sabawa yayi ba Allah sai ya jefa masa wata musiba kuma musibar ya jefa masa ne saboda kaunar da Allah yake masa saboda Allah ya san bawa irin wannan ainan da aka ce inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum ba wai kowa ne da Allah yake jaraban sai yake san sa ba ba duk jaraba ce idan ta zo ta soyayya ba takan zo a bangare ukun nan da na ambata ko dai ta zamanto azaba ce a dalilin kangarewa da aka yi ko zaman ta zamanto wa'azi ne ana so a daidaita su su ƙara kyautata imanin su ta uku ita ce take zamantowa mujarradin soyayya bawa yana bin Allah yana kokarin kiyaye abinda Allah subhanahu wataala yayi umarni ya nisanci abinda Allah ya hana amma sai Allah ya jarabe shi a rayuwa soyayya ce irin wannan bawan saboda Allah subhanahu wataala ya san ba zai bauɗe ba in yazo musibar ta zo masa zai fuskance ta kyakkyawar mafuskanta zai fuskance ta da kyakkyawar fuskanta zai tarbe ta da kyakkyawar tarba to shi saka ta zama alama na soyayyar Allah saboda bawan ba zai zamanto yayi at-tasakhudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace faman rabiya falahu ridha wanda ya yarda da abin da Allah ya jarrabe shi to shi ma zai sami yardar Allah kamar yadda Allah ya yarda da sahabbai ko radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ai Allah ya jarabe su a cikin rayuwa jaraba kala-kala wace jarabawa ce da ɗan adam zai samu ba a musu ba sun bar garuruwansu saboda Allah da manzansa sun yi tarye sun sallama dukiyoyinsu saboda Allah da manzansa kamar yadda 'yan madina suka yi sun yi maraba da bakin da suka zo sun je sun yi kokowa an kakkashe su mutum zai tafi da danginsa ya dawo shi ɗaya an kashe su a wajen yaƙi kamar yadda ya fara a uhudu da wajaje da dama irin wannan Allah ya musu jaraba kuma sun ci jarabawa to annabi ya ce faman radiya falahu ridha wa man sakhata fa alayhi sakhatu duk wanda ya fushi kuma ga Allah akan hukuncin da yayi to shi ma fushin Allah zai same shi قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقرا masa yarda yake cewa inna Allah ta'ala bi qistihi wa ilmihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqini war ridha wa ja'ala al-hamma wal huzna fi ash-shakki was sakhati Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yarda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin iliminsa da adalcinsa ja'alar ruha wal faraha fil yaqini war ridha sai ya sanya rayuwa mai kyau da farin ciki cikin yaqinin da bawa ya samu na yarda da Allah imani da ya zauna a cikin zuciya war ridha da kuma yarda da bawa zai da hukuncin Allah to in bawa bai yarda da hukuncin Allah ba ya zai ne wasu na ga za su iya canja hukuncin Allah akwai wanda ba sa yarda da hukuncin Allah za su canja shi kuma suna ga cewa sun canza in wani abu ya faru sai ya je shi wajen bokaye ya ce a masa aiki kuma abin da yake so din sai ya faru kaga wannan istidraji Allah ya musu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin zan musu talala ta inda ba su sani ba zan musu jinkiri a rayuwar tasu a kyale su a abin da suke so amma fa kaidina yana da ƙarfin gaske lokacin da Allah ya nufi kawai sai kama su kamun kuma da babu kubcewa wanda aka masa haka to halaka zai yi to dan mas'udin yake cewa Allah ta'ala cikin adalcinsa da ilminsa sai ya sanya rayuwa mai daɗi da farin ciki ya sanya cikin yaƙini da kuma yarda da hukuncin Allah waje alhamma wal huzna fi shakki was sakhati kuma ya sanya takaici da bakin ciki suna sababuwa ne a cikin shakka da bawa yake yi da kuma fushi da yake kaga waɗannan kishiyoyi ne ko ashakku shine kishiyar al-yaqinu as-sakhatu kuma shine kishiyar ar-ridha wannan imani wannan kuma kokonto wannan yarda wannan kuma fushi kaga kishiyoyi ne to don haka takaici da tashin hankali yana cikin kokonto game da hukuncin Allah kuma yana cikin fushi ba waye fushi da hukuncin Allah wa qala alqamatu fi qawlihi ta'ala alqama ya fada cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba Allah madaukaki na fada cikin suratul tagabun aya ta 11 wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya haɗi ƙalba Allah zai shiryar da zuciyarsa ji Allah ta'ala wanda ya imani da Allah to Allah zai shiryar da zuciyarsa zuciyarsa za ta zan shiryayya Allah ka shiryar da mu to alkama sai ke fassara hiyal musibatu tusibur rajula fa ya'lamu annaha min indillahi ita ce musiba da za ta samu mutum sai ya san ya sami yaƙini cewa wannan musibar daga wajen Allah take fa yaslimu laha wa yarda sai sallama mata kuma ya yarda shine wa man yu'min billahi yahdi qalba anja alqama almajirin abdullahi dan abbas ne wato nan idan mutum Allah ya jarabe shi da musiba sai ya yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da shi ya sallama ma hukuncin Allah to shine abin da Allah yake nufi wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya imani da Allah to zai shiryar da zuciyarsa kenan ana wajen ana nuna mana a cikin fasar da alqama yayi cewa idan har Allah ya jarrabu bawa da musiba sai bai yadda ba sai ya fushi ya dugunzuma ya nemi wasu hanyoyi da suka saba ma Allah don warware wannan musiba ba a wajen Allah ba kenan bai da imani domin an kawo shi a matsayin sharaɗi ne wanda ya imani da Allah to Allah zai shirar da zuciyarsa وقال أبو معاوية الأسوري في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة أبو معاوية al'aswari yake cewa shi ma yana fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratun nahali falanuhiyannahu hayatan tayyiba lalle zan rayar da shi rayuwa wacce take mai daɗi domin Allah ya ce wanda ya imani da shi ne to Allah maɗaukaki zai rayar da shi rayuwa mai daɗi wanda ya kyakkyawan aiki mumini namiji ne ko mace Allah ya ce to zai rayar da shi rayuwa mai daɗi Allah ka rayar da mu rayuwa mai daɗi to sai fassara ta da shi ne arwida wal qana'a Allah zai sanya masa yarda da hukuncin Allah kuma zai sanya masa wadatar zuci Allah ka sanya mana wadatar zuci Allah zai sanya masa arwida wal qana'a zai yarda da hukuncin Allah ai Allah shine mai rabo ko ba haka ba kada ka tsammata wanda aka tara wa duniya wai yafi ka ne a wajen Allah ko dai ruba afa a gabara zaka iya samun mutum mai birkitaccen kama gashinsa ba tsifa tufafinsa da kura da datti wanda ake yawan koransa in yaje bakin kofa saboda ba shi da matsayi amma da zai rantsuwa ma Allah to Allah zai barantar da rantsuwar tasa ruwa ya gangamo kuma ga mutane sun ko kogi ne yake kokarin zuwa ba su samu sun tsallaka ba ana fargaba kogin ne ce wallahi kogin nan ba zai iso ba sai mun tsallaka to Allah zai nufi kogin ba zai iso din ba kuwa sai sun tsallaka gashi dai a burkice yake in yaje waje ma koransa ake ba mai sallama ma za a ka san talauci ba daɗi wani aga talaka ne sallama ma in yi wallahi a wani kun ba za a ansa ba ya ce assalamu alaikum wallahi sai ki kula shi kai taziya ma ba a cika karɓa yanzu a wajen talaka ba ka jarraba haka in kai in an yi rasuwa a gidan manya manyan mutane sun zo sun zazzauna in talaka ya zo shi musamman rigar ka za a duba in an gan shi da kyakkyawar riga sosai to za a an samar in kuma talaka ne a gan shi gashi na abu bushe ya zo shi to ba mai kula shi Allah da gaske to karka tsammata cewa in an tara wa mutum dukiya ko an tara masa mulki wai yafi ka matsayi ne a wajen Allah zai iya funka matsayin amma ba lalle ne wannan ba shine determinant na matsayi a wajen Allah ba Qur'ani Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi daraja a wajen Allah cikin ku shine wanda yafi ku kiyaye dokarsa Allah ya ba mu ikon kiyaye dokarsa to da haka nan falanuhiyannahu hayatan tayyiba shine ar-ridha wal qana'a duk wanda ya samu wannan fa wallahi ya samu rabo a ce ka yarda da matsayin da Allah ya ajiye ka matsayin da Allah ya ajiye ka sai ka yarda ka gamsu haka ka gamsu rabon Allah kenan kuma Allah yayi ne bisa hikima sannan kuma ka samu alqana'a wadatar zuci bakka amma kana da shi ayoyi na za a gane baka in baka roƙa ba ko baka nuna kai ka ƙosa ko ka gajiya ba in mutum bai nuna ya gajiya ba shi mai yana da shi wadatacce ne abinda Allah ya bashi komin kankantarsa sai ya dogara da wannan ya dogara ga Allah kuma ya gode ma Allah akai to wanda ya samu wannan insha Allah ya san rayuwa mai daɗi sai kaga wani Allah ya tara masa dukiyar mai yawa ga ta nan kamar za ta tokara sama amma ba shi da wadatar zuci ba shi da wadatar zuci kuma kaga rayuwarsa ba rayuwa ce mai daɗi ba kada tsammata cewa dukiya ita ce kawai rayuwa mai daɗi wajibi ne mutane mu fahimci abinda Allah ya yanka na rabo ya bayar to shine rabo ba hana ka nema ba ba hana ka kai striving domin ka kauda abinda ba shi da daɗi ba amma kana da yaƙini a zuciyarka mai aiwatarwa Allah ne ko da kai al'akhzu bil asbab kai sana'a kai noma kayi kaza kwadago duk abubuwan da za a yi kayan kasuwanci amma kana da yaƙinin mai badawa shine Allah in ya so sai bayar in bai so ba sai ya hana wai aka zo aka ba da dukiya ne aka ce ashe hannun ɗan kama ta fada aka ce a raba sai wani ya ce to tsakanin da Allah mu a mana raban Allah sai ɗan kama ya ce to shi kenan sai ya zo sai ya ɗabi kaɗan sai ba mu wannan sai ya tsallake wannan wannan kuma sai ya ɗebo da yawa ba duka ce kai wannan wani iya rabo ne ce ai haka Allah yake yi wani ya ba shi kaɗan wani ya hana shi wani da yawa ko? to mutum yadda da wannan rabon da Allah ya yi dama haka ya faɗa mashirkan larabawa wasu suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu a rasa wanda za ba wa annabta sai wannan bai da komi bai da kudi ya tashi ma maraya ka ji fa ka ji kyashi fa to sai Allah madaukaki a wani gu ya ce su ne suke yin rabon ne a wani gu Allah ta'ala ya ce na hannu ƙasam na bayyanahun ma'aishatun fil hayatid duniya to ai arzikinsu ma a rayuwar duniya Allah ya ce mu muke rabawa mu ba mu wani kuma wani mu hana shi ba ya bisa zaɓinsa ba wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya to kuma sun yadda su an ba su dukiya wani ba a bashi ba za su ce a haɗa dukiyar ne a ba wanda suke so me ya saka su aka ba su a ba da dukiyar a wanda ake so ba za su yadda ba ko za su yadda yanzu a ce masu kudin garin nan kowa duk da wanda yake da shi da wanda bayi da shi da mai kaɗan da mai da yawa duk kowa ya zo ya haɗa waje a sake rabo za a amince in mutum ya faɗa masu ya ce kansa ya kunce ko sai kai ku rabu da shi wannan talauci ne ke ya samu tabuwa to shi ne Allah yake nuna musu cewa to ai wannan rabon da suke ganin har suke banka ma an ba su da yawa Allah ne ya yi to an ce kuma ita ce sai mutum ne zai zaɓi yadda za a bayar da ita a wanda za a bawa shi sa Allah ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ai rahamar ubangijinka da ya baka na annabta shi yafi alkhairi akan duk abin da suka tara wancan ma suna kishinsa cewa nasu nasu ne ai Allah ne ya ba su to kuma annabtan ne za su ce su ne za su nuna wanda za a ba wa annabta ba haka lamarin yake ba wa nazara ali ibn abi talib radiyallahu anhu ila ali ibn hatim ka'iba ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda wata rana ga udai ibn hatim min ta'i ya gan shi cikin takaici a rame faƙala ya ce mali a raka ka'iban hazina yayi na ganka cikin takaici a rame da tashin hankali faƙala sai ya ce mayam na'uni me zai hana ni shiga irin wannan yanayi kuwa ka ganni babu ƙarfi wa qad qutila ibnaya wa qufi'at aynaya ai dole ka ganna a cikin wannan yanayi a wajen yaƙi an kashe min ‘ya'yana biyu na rasa idanuna guda biyu faƙalu sai ce ya adi zai masa wa'azi ya ce ya kai adi marwa biya bi ƙaba'illahi jara alaihi wa kana lahu ajrun duk wanda ya yarda da hukuncin Allah da ta gudana a kansa to zai kasance yana da lada wa man lam yarda bi qada'illahi jara alaihi wa habita amaluhu duk wanda bai yarda da hukuncin Allah da ya gudana a kansa ba to wa habita amaluhu aikinsa zai iya lalacewa dakhala abu darda'i radiyallahu anhu ala rajulin yamut wata rana abu darda'i shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ga wani mutum lokacin mutumin mutuwa ne take halarto masa wa huwa yahmadullah sai ji mutumin yana godewa Allah wa huwa yahmadullah sai ji mutumin yana gode ma Allah mutuwa ce ta halarto masa sai ji yana gode ma Allah faqala abu darda sai abu darda iya ce masa asabta in asabta inna Allah azza wa jalla idza qada qada'an ahabba an yarda an yurda bihi sai abu darda iya ce masa lalle ka samu dacewa domin Allah subhanahu wata'ala yana so in ya hukunta hukunci yaga an yarda da hukuncin mutuwa ce ta halarto masa sai je yana godiya ga ubangiji alhamdulillah sai abu darda ya ce masa ka ku samu dacewa domin ubangiji yana so in ya hukunta hukunci a yarda da hukuncin wai tambayar da zan sake nanatawa in bawa bai yadda da hukuncin Allah ba me zai yi ne kana kin yadda ne abin da zaka iya daukan mataki ko akwai wanda ya sai canja hukuncin Allah ba a canja hukuncin Allah daka idan Allah ya hukunta abu mutum ya yadda da hukuncin Allahumma illa wajajen da shari'a ta baka dawa ta baka dama ka nemi kauda shi kuma ko da ka nemi kauda shi alal haƙiƙa ba kai ne mai kauda ba Allah ne ka samu wannan yaƙinin misali yanzu talauci musiba ce da Allah yake hukuntawa ko jinya musiba ce da Allah yake hukuntawa to irin waɗannan ababe duk an baka dama zaka iya yin al-akhdhu bis sabab bil asbab kai riko da sababin da zai kauda maka su me sababin da zai kauda jinya magani ko me sababin da zai kauda talauci nema an baka dama kai wannan idan jinya ta same ka nemi magani annabi ya ce ta dawo ku nemi magani don haka ya halatta a nemi magani kuma Allah ya ce ya sanya mana waraka ma ya ba mu magani ba wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun har inda Allah ta'ala ce ya kharuji min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas kaga shifa'u waraka ne magani ne annabi ce habbatu sauda shifa'un min kulli da akwai magunguna wanda ake recommending amma mutum yana da yakinin cewa ba shine yake warkarwa ba Allah ne kasuwanci aka ce ku je ku nemi dukiya فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كبدا daga falala Allah arziki kenan to kaga duka waɗannan hanyoyin an baka dama amma wannan al'akhzu ne bil asbab kada mutun ya itikadin cewa su suke da tasiri nawa mutun zai je kasuwanci da shi da wane ya mafi wanan gwanan cewa a kasuwancin watakila ya riga wanan shiga kasuwar amma sai wanan ya zo kai ba ma wane ba mutum zai dinga ɗaukan ɗansa yana zuwa fatauci da shi a ɗan samu riba kaɗan a sayo abincin a dawo ko ko yana sanya shi zaman shago amma ɗan yana yi yana yi yana yi yana yi sai ya samu jari kuma idan ya samu jari shi ma sai ya ci gaba da irin wannan kasuwancin da baban nasa yake yi amma sai ga shi kuma Allah ya masa ta goma shi ko ba haka ba ana yi ko ba a yi shi kuma sai zo ya zama hamshakin mai arziki alhali kuma da wannan tarosisin da babansa yake samu da kyar aka biya sadakin uwa tasa kuma baban bai fasa ba amma bai samu arzikin ba sai dai ya samu na cefa ne shi kuma ya zo shi an koya masa shi kuma ya zo ya samu arzikin wannan kaɗi ya yi sai ya nuna shi Allah ke rabawa ko ka ga mutum yaron wane ne yaransa ne yana masa yaro amma sai kuma Allah ya ɗaukaka wancan ɗin shi kuma wancan ɗin sai gan shi ya daskare to Allah ne yake rabawa don haka ana so al'aksu bi sabab amma kada kai tunanin cewa wannan din shi ne yake bayarwa in mutum ya tunanin cewa dabararsa ce iya kasuwancinsa ne iliminsa ne wane ne to ya zama ɗan ƙarunu shi ne yaban kama da aka ce yabi Allah kada ya kangare sai ce inna ma'utituhu ala ilmin indi ni fa ilimina ne bani to sai Allah ya ce awalam ya alam أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أي ba akan sa aka fara ba wanda suka fi shi dukiya a gaba ne an halakar da su a dalilin kangarin mu Allah da suka yi to don haka abinda ake so abu idan musiba ta samu mutum ya yadda daga Allah ne idan aka ajiye mutum a wani matsayi yadda Allah ne ya ajiye shi a wannan matsayin ko da ku ba shi da daɗi akwai abubuwan da aka halatta masa a shari'a ya yi ƙoƙarin kauda su to ko da irin waɗannan da aka halatta masa ya ƙoƙarin kauda su ya yi tunanin ƙoƙarinsa ba shi ne mai tasiri ba sai in Allah ya so wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin ba kusan abu kuma abin ya wanzu sai da in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama abin ba zai wanzu ba ubangiji Allah shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ya ba mu iko na yarda da hukuncinsa abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum